الدرس السابع وثلاثون درسنا ثلاثين دبقل السنة التاسعة من الهجرة شكرا تترى دك هجرة غزوة تبوك ياكن تبوك في السنة التاسعة شكرا تتراني حدثت غزوة تبوك yakin tabuka ta wakana walam yakun fiha harbun ba ayi yaki ba amma an yi shirin yaki an je ba ayi yaki ba wa sababuha sababinta annahu balagha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anna ar-ruma tajamma'at bi-sham li muharabati al-muslimin fi biladihim labari ya isa gun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam rumawa sun taru a sham saboda su yaki musulmai a cikin garuruwansu فجهز عليه الصلاة والسلام جيشا من المؤثرين فمن زويتا نبي رندنا دقا ما سوكنشي معنا دقا قن ودن دا سكي سكنشي با أبنشي با كئي قايون ينين قنشي يبلغ عدده ثلاثين ألف عدد ونن رندنا ينا كيوا دبو ثلاثين wa talaba nafaqatahu min al-aghniyai yanemi rike ciyar da wannan rinduna din daga masu kudi falabbau talabar rasul sallallahu alaihi wasallama suka ansa abinda ma'aiki ya nema a gunsu wa kana aksaru wa kana aksaru aksaruhum nafaqatan mafi wa kana aksaruhum nafaqatan wanda yafi kowa bada ciyarwa Usman ibn Affan shine Usman bin Affan وهذا أول اكتتاب في الإسلام nace wannan shine farkon iktitabi shine rubuta agajin da za a bayar wa musulunci a musulunci kenan shine na farko wajahu alayhi salatu wassalam sab'atu min fuqaha'il madina sai mutane bakwai daga cikin malaman madina suka zo wa ma'aiki yatsulubuna an yahmilahum suna nema ya ɗaura su ya ɗaura su kan dabba su je su yi jihadi ko kuma ka ce suna neman ya musu shiri tanadin zuwa yaƙi faƙala lahum sai ya ce musu la ajidu ma ahamilukum alaihi ba ni da abin da zan ɗaura ku a kai na jihadi fa wallau suka juyi wa ayyuhum tafidu min ad-dam'i idanunsu suna kwara suna kwararar da hawaye hazanan saboda bakin ciki Allah ya ji dumayin cikuna saboda ba su samu abin da za su bayar ba na taimako sun masara shi sannan kuma ya tafi da wannan rundunar soji hatta wasala ila tabuka har sai da ya je tabuka falam ya jirfi ha jaishan kama balagahu bai samu rindunan sojojin da ake fada ba kamar yadda labari ya ise shi da yaje bai same su ba bai same su a wannan wajen ba Usman bin Affan kamar yadda ya fada a hashiya yace anfaqa Usman 10000 fi dinar dinari dubu goma dubu goma Usman bin Affan ya wannan ya ba da kyautansa dinari dubu goma ta yin da za ka san yawansa dinari ashirin shi ne nisabin zakka dirhami ɗari biyu ko dirhami ɗari biyu dinari ashirin ba to nisabin zakka a naira dinari ashirin ɗin to zai baka zai baka abin nan dubu ɗari shida da talatin da wani abu ne dubu ɗari shida dinari ashirin kaɗai dubu ɗari shida to ka buga a dubu dinari ashirin nawa za a samu a dinari dubu goma za ka ga miliyoyin kuɗi ne ware ya bayar kuma bai tsaya a nan ba wa a ta talata mi'atin ba'iri ya ba da raƙuma ɗari uku wa hamsina farasan kuma ya daba da dawakai hamsin abinda ya bayar kenan wannan fan ka buga shi in ka buga shi kudi naira zai zama biliyoyi zai zo ya baka ba zai tsaya miliyoyi ba waje abubakar bi kulli mali abubakar kuma sai zo da abin da ya mallaka gaba daya a duniya huwa arba'atu alafi dirhami jirani dubu jirani dubu hudu ne ya mallaka gaba ɗaya abin da ya mallaka jirani dubu hudu shi ne mallaka ko kwatan abin da sai na Usman ya bayar bai ba fasalahu rasulu sai manzo ya tambaye shi sallallahu hal abqaita bi ahlika shay'an ka rage wa iyalanka wani abu ne fa qala abqaitu lahum Allah wa rasulahu eh na rage musu Allah da manzansa ma'ana ba abin da ya rage kenan waja umaru bi nisfi mali umar yazo da rabin dukiyarsa waja abdurrahman bin auf bi mi'ati awqiya shi abdurrahman bin auf yazo da awqiya ɗari ne wani nau'in awu ne da ake yi na dinari wajawul abbas wa talhatu bi malin kafir abbas da tala suka zo da madukiya mai yawa wa tasaddaqa asim ibn ali bi sab'ina wasqan asim ibn ali sai ya sadakar da ausuki 70 alwasq alwasq din situna sa'an kwano 60 shine alwasq din وأرسلت النساء بكل ما يكد ما يقدرن عليه من حليهن mata suka aika abin da za su iya bayarwa na kayan gwalagwalan adan su kenan wata ta shirye dan kunne wata ta shirye tsarka haka suka babbaya suka babbar kenan lamma azama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala al-khuruj khallafa ali ala ahli ala ahli al-bayt manzo da yayi niyan fita sai ya wakilta sai na Ali akan iyalan gidansa bai tsaya iyalan gidansa kadai ba shi ya mayar da shi shine gwamnan Madina fa qala al munafiquna sai munafikai suka ce istasqa lahu fatarakahu mm wai ya ya abin nan ya ya ji ya ji nauyin sa shine ya bar shi ma'ana yana jin nauyi baya son ya kai shi tabuka a kashe shi saboda dan uwan shi shine yace ya zauna fashakali rasul sallama ma sami'a sai ya kai wa manzo sallama kukan abin da yafi fa qala lahu alayhi salatu wassalam amma tarda baka yarda ba an takuna minni bi manzilati haruna min musa ka zamo mini a matsayin annabi haruna daga gun annabi musa ma'ana yadda annabi haruna annabi musa ya wakilta shi ya rike mishi gari gabanin ya je munajati ya dawo ba ka so kai ma ka zama haka kafin na je na dawo ka rike madina sun ma'ata liwa aljaishi ababakar ya ba wa tutar abubakar wa hadar yaba dalilin ala annaha akhiru gazuwati lirrasul sallallahu alaihi wannan ba da tutan dalili ne da yake nuna shine karshen yakin da manzo sallallahu alaihi wasallama yayin kenan kaman ya ce ne bayana to ga wanda zai shugabance ku amma ba ɓararro ba ishara ga musu ya ba da jagorancin jeshin da tutan ga sai na abubakar a wannan yaki ɗin a darsu samin wa salasun darasi talatin da takwas takhalluful munafikina sa'a rashin zuwan munafikai yakin tabuka lamma ta'ahaba ar-rasul sallallahu alaihi wasallama yayin da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi tanaji lil khuruji na fita qala qaumun min al-munafiqin wasu daga cikin munafikai suka ce li ba'dihim suka gaya wa wasun su la takhruju fil harri kada ku fita cikin wannan tsananin zafi fa anzalallahu fihim sai Allah ya saukar kansu wa qalu la tanfiru fil harri suna cewa kada ku fita cikin zafi kulka gaya musu naru jahannama wutan jahannama ashaddu harran ai tafi tafi zafi tafi zafin rana laukanu yafqahuna da suna da fiqhu da fahimta mai zurfi فتخلف عبد الله بن أبي مع كثير من المنافقين عبد الله بن أبي da yawa tare da yawa daga cikin munafikai suka ke zuwa نزل فيهم قوله تعالى وقعد الذين كذبوا الله ورسوله wannan aya ta sauka kansu waɗanda suka ƙaryata Allah da manzo suka zauna wasta'adana ar-rasula sallallahu alaihi wasallam al-mu'azziruna min al-a'rabi masu uzuri daga cikin ƙauyawa mutanen ƙauye suka nemi izinin manzo wa ba'd al-munafiqina da wasu munafikai فأذن لهم يباس إذني فوبخ الله المنافقين بقوله Allah ya tsawatar wa munafikai da yake cewa law kana aradan qariban da wani abin duniya ne yake nan kusa ana fita bayan gari za a same shi ba ta ba wani ba ya an sha wahala ba wa safaran qasidan da wani bulaguro ne na kurkusa ba mai nisa bane la lattaba'uka da sun jika walakin ba'udat alaihim shukka tafiya ce da masafa ta musu nisa ta buka da nisa sai suka ki fita suka bi su jika wa sayalifuna billahi idan ka dawo zaka ga za su rantse maka da Allah law istata'na da da muna da ikon fita da kharajna ma'akum da za mu fita tare da ku yuhlikuna anfusahum suna halakar da kansu da wannan rantsuwa wallahu ya'lamu innahum lakazibuna Allah yana sane da cewa cewa su masu kariya ne sai ya kawo lau a jawabi lau a jawabi na kasani kenan wanda wasu suna iskalin wannan saboda haka suna cewa jawabul kasani din wa sayalifuna billahi la kharajna ma'akum wannan da harajina ma'akum din shine jawabul qasim saboda ana kawo za ana kawo law lamun a jawabul qasim kenan law tabana din jumla ce mu'tarida a wannan iradi wannan wani nau'i ne na takallufi da ta'assufi saboda ai lamun din kuma tana zuwa jawabin law law tabana la kharajna ma'akum wajihi ne wanda suna iskalin lauta zo a jawabul kasimi mun bayyana bayani takaitacce akan wannan tafsirin mu na jalalaini a watan ramadan da ya wuce wa kad ataballahu ala rasul sallallahu alaihi wasallam fil izni lahum bi qawlihi Allah Allah yayi wa manzon shi sallallahu alaihi wasallam itabi fada akan izinin da ya basu amma a salo na girmamawa bi qawlihi yake cewa afallahu anka lima'azinta lahum bai cewa manzo lima'azinta lahum ba dan me ka musu izini ba sai ce afallahu anka Allah yana maka afwa kaman ka ce ranka dade ranka ranka ranka shi dade eh ko ka ce yalla bai yalla bai dan me ka musu izini saboda koya mana ladabi da tawazu'i da kuma girmama hadara ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu ba za ka bari har waɗanda suke da gaskiya su bayyana ba wa ta'lamal kazibina ba za ka bari har ka zo ka san makaryata ba kaga waye ne da gaske zai fita waye ba zai fita ba inna ma yasta'dinuka alladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wanda suke neman izinin fa su ne waɗanda ba su yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba da wanda ya nemi wanda ya imani da Allah ba zai zai ya nemi izini a bashi ba a nemi izini a bashi ya zauna a gari ba warta bar kulubun zukatan suke suke yi shakku ba su ma yadda da Allah ba fa hun fi raidihim yataraddaduna su suna kai kawo cikin shakkun da suke akan musulunci ثم كذبهم الله في أذرهم بقوله sai Allah ya ƙaryata su a uzurinsu yake cewa walau aradul khuruja inda da gaske ne suna da niyan fita la addu lahu udda da sun tanada wa fita din tanadi ka taba ganin mutum da zai fita yaki abin nan ko wuka babu abunsa ko sanda ba yi da ji ta nan zaka gane ba yi da niyan fita yaki dama walakin karihallahun bi'asahum Allah ya ƙi zabiransu ne, ya ƙi fitansu ɗin, fasabbaɓahun ya zaunar da su, ya sa musu tsoro, wakila aka ce musu uku uduma alka'idi na ku zauna tare da masu zama. Walikai la ya asal musulmuna ala ku'udil munafikina, hakanan saboda kada musulmai su yi bakin ciki akan zaman da munafukai suke Allah ya saukar kala ta'ala a saboda musulmai kada su yi bakin ciki akan zaman munafukai da rashin fitansu sai Allah ya ce law kharaju fikum ko da ma sun fita a cikinku ma zadukum illa khabala ba za su ƙara muku komai ba sai barna kawai jita-jita da hada wannan da wannan da gulmace-gulmace ne za su yi ta yi a tsakaninku kar ku damu da rashin fitan su ɗin wal'auda'u khilalakum wal'auda'u khilalakum sannan kuma za su kai kawo a tsakaninku na barna da annanimanci kenan yabghuna kumul fitnata suna neman kinna fitina tsakaninku wa fikum sama'una lahum kuma cikinku suna da masu leƙen asiri masu jita-jita za su ji abu su je su gayawa mushrikai wallahu alimun bizalimina Allah masanin azzalimai ne laqad ibtaghawul fitnata min qablu sun nemi cinna fitina tsakaninku gabannin wannan ma wa kallabu lakal umura suka zo suka sassauya suka sassauya maka da lamari suka juya lamari shi ne ƙarya su mayar da shi gaskiya gaskiya su mayar da su mayar da shi ƙarya hatta ja alhaqu sai Allah sai da ya zo da gaskiya wa zahara amrullahi lamarin Allah ya bayyana wa hum karihuna su suna ƙi ba sa su lamarin ya bayyana to me amfanin fitan wayannan mutane a darsu tasi'u wasalatun darasi na talatin da tara ruju'ur rasuli ba rasulu ba ruju'ur rasuli sallallahu alaihi wasallama a ilal madinati komowar manzo sallama zuwa Madina aqama ar-rasul sallallahu alaihi wasallama bi tabuka ayyaman ma'aiki sallallahu ya zauna a tabuka wasu ranaku ja'ahu fi asna'iha yuhanna sahibu aila a wannan tsakanin zaman sa a tabuka yuhanna sarkin aila shine aka ce sahibu kaza sarkin gari kaza kenan wa ma'ahu ahlu jarba tare da shi akwai mutanen jarba wani gari ne a kudancin sham wa ahla azra sannan kuma da mutanen azra suka zo wa ahlu mina da mutanen mina fasalahu ala ita'i jizyati suka yi sulhu da shi akan bashi jizya fa atahum amana sai ya ba su aminci cewa ba za ta ba su ba ثم استشار أصحابه في السير إلى ما هو أبعد من تبوك sannan ya shawarci sahabbansa akan su yi gaba su yi gaba da tabuka su je su yaƙi kabilu kabilun rumawa faƙala lahu umar sai umar ya ce in kunta umirta fasir in umartanka aka yi to ka tafi muna nan tare da kai faƙala alaihi salatu wasalam lau kuntu umirtu bi sairi lam astashir yace da an umarce ni ne da tafiya din da ba zan nemi shawara ba da Allah ne ya saukar mishi da wahayi yace ka ci gaba daga tabuka yace da ba zan shawarci kowa ba thumma amara bir ruju'i ila madina sannan ya bada umarni a koma madina walamma qaruba min al-madinati ja'ahu jama'atun min al-munafiqina da ya kusanci madina sai wasu jama'a daga munafukai suka zo talibi na minhu an yi salliya lahum fi masjidi dirar ya suna nema ya musu sallah a masallacin dirar ma'ana da ya je tabuka gabannin ya zo sai suka hada baki da wasu kafirai suka gina masallaci mai kyau gabannin su dawo masallaci mai kyau suka gina wanda zai ɗauki hankalin mutane shigan irin masallatai da zamanin na ake gina su masu kyau a ciki kuma ake yin abin da masu wannan masallaci masjidu dirar din suke yi sai zaman to babu bambanci a hukunci tsakanin wannan masallaci wayannan masallatai da kuma wannan masallaci da kamar da zamu zo mu yi bayani akan wannan fasalahum an sababi binayi sai tambaye su dalilin gina wannan masallaci cewa ya ga masallacin uba tsallaken layi kawai ba za ku je ku yi sallah ba a gefe da shi ku zo ku gina wannan masallaci ne dalilin gina wannan masallaci kamar yadda yanzu ake yi tsallaken layi ga masallaci sai a kashe kuɗi a gina wani masallaci mai kyau kusa da shi saboda tarihi ne yake maimaita yake maimaita kansa fa halafu billahi sai suka rantse da Allah in aradna illa alhusna ba mu yi nufin wannan gina masallacin ba sai sai dan Allah dan kyakkyawa dan samun gidan aljanna niyya kyakkyawa wallahu yashhadu Allah yana shaida indahum lakazibuna su ƙarya suke fa mara alaihi salatu wassalam ashabahu bihadihi fa fa'alu sai manzo sallallahu ya umarci sahabbansa su rusa masallacin suka aikata shi wannan masallacin Allah subhanahu ta'ala ya suran ya sifanta yi da sifofi ne waɗannan sifofi duk masallacin da aka samu wata sifa kwaya ɗaya ciki ya zamanto masjidu tiraf ko da ba a samu sifofin gaba daya ba Allah ya ce allazi nattakhazu masjidan diraran suka riki suka gina masallaci saboda cutarwa cutarwa cutarwa shine a gina masallaci a ci naman mutane a kushe mutane a kafirta mutane a dinga sauya hadisan manzo a dinga sauya ayoyin qur'ani cutarwa cutar da musulunci kuma cutar da musulmai wannan na ɗaya kenan da yake allazi nattakhazu masjidan diraran sai ya ce wa kufran wanda suka gina masallaci a ciki suna aikin kafirci suna yin aiki ko suna faɗan kalmomin da duk wata kalman da ka furta daga ciki take ka fita daga cikin musulunci sannan kuma wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina sun gina masallaci saboda su raba tsakanin mu'minai su raba musu hankali ga masallacinsu na da na anguwa ga sabon masallaci mai kyau wasu su ce a masallacinmu na da a nan za mu je mu sallah wasu su ce a wannan masallacin a ya fi kyau sai su ji an raba kan musulmai kenan wata farikan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl sannan kuma sun gina masallaci saboda ba wa wa'inda suke yaƙi da Allah mafaka haka ce yaƙi da Allah ana nufi saban Allah ne duk wani wanda yake mai sabo sai a bayi mafaka a wannan masallaci kana zinace zinacen ka in ka dan kafa gemu ka shigo masallacin shikenan sai a ce ma kai ahlus sunna ne kana cin riba ga dukiyanka na riba baka fidda zakka dan luwadi ne kai azzalimin gwamnati ne kai in ka shigo cikin wannan masallacin ka dan kafa gemu ka shikenan sai a ce ma kai ahlus sunna ne a baka mafaka a baka kariya a baka suna mai kyau da mutunci wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl kuma wala yahlifunna in aradna illa al-husna suna rantsewa dan Allah suke wannan masallaci wallahu yashhadu innahum lakadibuna wacce sifa ce daga cikin waɗannan sifofi wanda babu babu ita cikin masallatan da ake gigginawa a wannan zamanin wacce sifa ce babu cutar da musulman ne ba a yi ba ordinarin musulmai ba ba waɗannan masallatai ne a gunda ake cin naman malamai ake kafirta su ake kushe waliyai ba a yau a masallaci irin wannan a kushe Sheikh Ibrahim Inyas a kushe Sheikh Ahmad Tijani a kushe Sheikh Abdulkadir Jelani wanda musulmin da ba ba kadire bane musulmin da ba ba tijani bane musulmin da ba ɗan faida ba ne ya san da wanne aiki wa'innan malamai suke yi saboda akalla zai ce ga littattafan da suka wallafa ga wa'inda suka musulunta a hannunsu ga almajiran da suka karantar ga yawan mahaddatan ƙur'ani da suka fita daga cikinsu ba wani musulmin da ya jayaci wannan komin ƙiyayya da gaban da kake wa tijaniyawa kai a matsayinka na ɗan nijeriya ka san da cewa tijaniyawa su ne suke da kashi casa'in da tara na mahaddatan ƙur'ani da suke Nijeriya. Kashi ɗayan ne za a samu mahaddata a cikin wasu mutane daban. Wannan duk wani makin tijaniyawa ya san da haka, wanda in ka zo ka tara tijaniyawa guda goma matasa, da ƙyar ne in bakwai daga cikinsu ba mahaddatan ƙur'ani ba ne. Misali a kwatanta wannan zaman. a kirga cewa wayanda mahaddatan ne su suka fi yawa ko wayanda ba mahaddata ba ne su suka fi yawa za wataƙila bai wuce a ce wani da wani da wani ne kawai a nan su ne ba mahaddatan ƙur'ani ba a wannan halaka da ake haka duk zaman da tijanawa za su yi to wanda ya zo ya kushe ya zagi ya kafirta wannan mutum a masallaci in masallacinsa bai zama to masjidul dirar ba wani masallaci ne masjidul dirar eh tare da sanin cewa shi wannan mutumin da ake kafirtawa yana da mabiya miliyan 60 akalla a Nigeria kowanne ɗaya cikin mabiyansa kullum yana yana hailala akalla 200 salati akalla 200 istighfari akalla 200 idan aka kushe wannan mutum masallacin da aka kushe shi bai zama to masjidul dirar ba wani masallaci ne masjidul dirar kai me ma ake nufi da dirar din ne ma wai in wannan bai zama to dirar ba ordinary musulmai ma in ana aibanta su ana kafirta su ana faɗan laifuka su a masallaci ya zama to majlis dirar balle waliyai balle malamai eh shine diraran wa kufran kalmomin kafirci da yake fita a cikin wadannan harshen malaman wayannan masallatai kun fi ni saninsa a wannan masallaci ne za a bude za a bude baki a ce manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar kowa me faɗan wannan magana shi da shi da manzo duk ɗaya ne abu ɗaya suke in wannan bai ka ba, ba ridda bane ba kafirci bane wani abu ne ridda eh in wani annabi ka dauko cikin annabawa ma kace shi da manzon Allah ɗaya suke kai ridda annabi cikin annabawan Allah balle ka ɗauki wani ordinary musulmi balle shi ne faɗan wannan ɗin mai faɗan wannan ɗin kenan yana nufin shi da manzo Allah duk ɗaya wanda duk inda ka ga ma haza illa basharun mislukum abinda kafirai suke gaya wa annabawansu wannan annabin annabi ne dan adam ne irin kuɗan nan ka kusa da wannan gun kalaluma a cikin Qur'ani sai kaga faqalal mala'ul ladina kafaru sai ka ga almala'ul ladina kafaru kusa da wannan wajen tukunan zaka ga haza haza basharun mislukum dan kaga kenan a kafircin ma manya manyan kafirai su ne suke da wannan akida cewa annabawa mutane ne kamar kowa to wannan yana ɗaya daga cikin akidu sallamanmu a masallatan wa'annan mutane balle wa tafriqan bainal mu'minina wannan abu ne sananne هو إرسالا لمن هارب الله ورسوله من قبل شيخ شيخ محمد محمد الشنقيطي mun fada wani littafi da muka yi wa wani ba'iza le raddi a hiwarul amhuwa shi kuma wannan littafi mun kawo cewa Muhammad al-Amin Shankiti a tafsirin sa Adwaul Bayan yake cewa duk masallacin da yake da sifofin nan masjidu dirar ne ila yawm kiyama kamar da duk wani masallacin da yake da sifofin masjidul quba allazi usisa ala taqwa da a wadannan ayoyin ya fada to wannan masallaci shi kuma ya zama to masjidul taqwa ne ila yawmil qiyamati shi yana da hukuncin sa saboda haka wallahi tallahi inda za a yi sarki za a yi sarki a bashi fatawar rusa wayannan masallatan na Nigeria gaba ɗaya ya rusa su to ya tabbaka shari'ar musulunci ne ya tabbaka sunnar ma'aiki ne alayhi salatu wassalam komin can masallacin a rufa shi komin can sa komin girman sa a rufa shi saboda manzo bai tsaya a rusa wannan wannan masallacin ba fa mayar da gun yayi ya zamanto bola yace duk wanda yayi aka yi mushin jaki a gidansa akai gun wannan masallacin duk wanda aka yi mushin tinki a wajen akai gun a jefa aka mayar da shi gun mushi juji gumbo da aka mai da shi to wanda haka ya dace da waɗannan masallatai to saboda haka musulmi ya san yadda zai yi addini musulunci sa bai kamata ka je kai sallah a cikin irin wannan masallatai ba kamar yadda Allah ya hana ma'aiki ya ce la takun fihi abada mun kalubalanci yan izala cewa su kawo dalilin da zai tabbatar da cewa masallatansu ba masjidu dirar ba su kubutar da kansu su ba wa kansu kariya su ba wa masallacinsu kariya mun ba su shekara goma har yau ba su kawo sun kare kansu a waɗannan dalilai ba ka duba hiwaru na amfar irin bayanin da muka yi daga ciki to wannan shine a wannan shekaran aka yi aka rusa wannan masallaci din hulasatu sanati tasi'a takaitaccen abin da ya wakana a shekara ta tara min alhijrati daga hijira bis sanati tasi'ati hadathat ghazwatu tabuk a shekara ta tara yakin tabuka ta wakana walam yakun fiha harbun kharaja ilayha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li muharabati jumu'ir rum bayan yaki ba ciki ma yaki sallallahu alaihi ya fita saboda yakan rundunonin rumawa wa ma hu salasuna alfun min al-mu'assirina nasimi ku cire dugun tare da shi akwai mutane dubu talatin daga cikin wanda suke cikin kunci na talauci da fa'al azami ya'u da rufu'a na fa'a da fa'al azami ya'u na fakatahum masu kuɗi suka ba da ciyarwansu dukiyansu al'azami ya'u na fakatahum wasu ta'azanahul abin nan mu'azziruna mu'azziruna waɗanda suke suke da uzuri suka nemi izini su zauna wa jama'atu min almunafiqin da wasu jama'a daga cikin munafikai fa azina lahum ya ba su izini fa wabba khallahu almunafiqin ala istizanihi sai Allah ya yayi tsawatar wa munafikai akan izinin da ya ba su su zauna wa fi tabuka salahahu salahahu sahibu ailata wa man ma'ahu a sarkin garin aila da wanda suke tare da shi a tabuka suka nemi sulhu a gunsa sun maraja ila ma'ilar madina sannan ya koma madina wa fi asna'i rujuihi a yayin komawansa amara bi hadimi masjid dira ya bada umarni a rusa masallacin dirari allazi banahu munafiqul madina wanda munafikan madina suka gina wa ba'da wusulihi al madina bayan ya isa madina wa fada alaihi wafdun min saqif sai wasu jama'a daga saqif suka taru suka zo mishi wa fiha tuwfi abdullahi ibn ubay a wannan shekara ne shugaban munafiqai abdullahi ibn ubay ya ya ya rasu a ra'isu ra'isul munafiqina ra'isu da rufa wa tuwfiyat ummu kulsum bintu rasuli sallallahu alaihi wasallam bintu rasuli na ummu kulsum a yar gidan manzo sallallahu alaihi wasallama a wannan shekara ne a ta rasu ita ma